بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قدر على أنه مستحقا إثما فأخرج يقوما لمقامهما من الذين استهلك عليهم اللوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين.
الرحمن الرحيم آمين.
مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين.
اهدنا الصراط المستقيم آمين.
صراط الذين أنعمت عليهم آمين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا قومك آمين.
وبارك لما سبق آمين.
نعم هذه البدعة آمين.
وعلى إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله إلى قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين آمين.
السلام عليكم يا محمد يا الله مرحبا يا أهل محمد صلى الله عليه وسلم من أجران الخبر ومن شاء بقري بوسط رمضان idan shugaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da talatin da shida wanda ya dace da hudu ga watan bakwai watan Julai. Ni na gana da wani biki tsarin na namarin shekaru dubu biyu da goma sha biyar. Mun da kan da su mun na Qur'ani mai girma a cikin sura ta sura ta biyar sura ta Ma'ida akan aya na ɗari da bakwai kamar yadda mana ya karatu. bai taba manta ba jiya mun karanto wannan aya muna ƙarin bayani a kansa lokaci da kwashi bayan kusiya idan aka ango aka kayo aka fahimci ismulila aka fahimci aka kayo ba da alhini ma bayan ranguwansu ala annahuma cewa bisa hakika ce su su biyun nan isa haka sun cancanci isman zunubi ai fa'ala sun aikata shi za su rashe tafiya ma yi wuce buru abin da zai wata tashi min khiyanatin na daga ayyuki aw kadirin kokariya fi sa'adatin a cikin shaida bi an wujida cewa aka samu inda umarnan gare su matsalan da misali me aka samu mace ma abin da aka turumce su biyu da shi to da aka samu wadda a ya su wanda suka yi da'awa annahu ma cewa da kika su su biyu nan ibta'ahu su sai abin ne min al-mayyit daga mamaci an kuwa wasa ya yi wani ilahu ma a gare su biyu da wannan abin wa wannan mali fa akari maraje guda biyu ya kuma ni suna tsaya a matsayin su su biyu makama kuma shi ta wasu ne ne shi fuskantar da rantsuwa a laihima a kansu yana nazina daga waɗannan isa haka alaihi wani lauraya wato isa haka alaihi wani warsa wato daga waɗannan da suka cancanci wasiki a wajen gara isa haka wasiyata من أركان الاسم يبقى هو ولا الوصية ولا نفسك الجنسي أي وصية وذلك ما يقول الجنسوه أجل سورة شيء آية فإن أثر على أنهما يستحقا تنشأشأتا يعلمون ما بقدر سوى من الذين استحقا wannan ma'anar su ɗaya ne babu wannan na kujanda ne wannan kuma na tishewa ne na tishewa isa haka alayhi na wasiya wato a tabbatar da abu a mazaunin da to umar wa rasul su ne masu gado wani gado ana ma musanyawa min aka rani daga kalmomin nan wato daga wayan nan masu rantsuwan guda biyu na ƙarshe a cikin ta a samu aula yani wato mazaje guda biyu ko kuwa awwalina ainihin wato na farkon wato akwai kira'ar aula yani idan mutum ya kira'a da aula yani mun ba manta ba ya shi muka ce kira'an masna na kalmatul ula idan aka ce ula na farko aka sake samun ula na biyu ga ula ga ula to a kai da larabci za ka yi tafiyar kaza za ka yi shi ne ce aula ya ne aula ya ne wato tafiya ne na ula to a wannan kuma yin zama in haka ne mutada ne masu shi aula ya ne mutada ne wanda aka yi an shafe ainihin abin nan na shabarinsa to shi aka fito ina asalin kalma shi ne shi ne fasara ya daushi kuma aula ya ne wanda ina jin jiya mu manta wa wannan ba a ana fahimtar karatu idan ka yi karatu da aula ya ni to ka sani ka yi tasniya ne akan kalmar kula kula ana bai kan kalmar mutane biyu ne kuka ba da rantsewa sai kuma da masu kan samun mutane biyu suka rantse to a nan wanda suka fara rantsuwa wa ya fara na farko kula na ma wa ya fara kula to wani nan kula ya ne su ne aka yi tasniya su kula kula su ne aka yi tasniya su an gane ko to dai suka ce kuma wannan shi aure yayin har yanzu wato labari ne na mubtada amma an shafa mubtada aure yayin amalun ne mubtada ma'azurun labari ne na mubtada an shafi aka ce to ina mubtada shi ne ya kaddaro cewa kuma aure yayin kuma ala annahu mubtada wa amalu aure yayin amma da wannan a wannan kira'a to a yau kira'ar kuma na shi awwalina da ke cewa alladista aka alaikum wal awwalina a wannan kira'ar ita ma me kira'a kira'ar wannan imam hamza da imam shuhura da rafin al-qur'an sab'a to in kai karatu da awwalina shi kuma jam'i ne na awwal awwalu mufradi awwal mufradi awwal ko na da awwal awwal awwal awwal bila da ce awwalina a an bayyana da rabe ne ko shi ne ke magana bil mayyiti da mamaci ai an akal bani mautan da kula da yake zuwa gare shi wa kun ya kun aure da abuma awwalina shi ne wani da yayi to jamu awwali jami'i ne na awwali sifatu wani da wato sifa أو بدل وبدل من الذين ذكرنا الذين يجي كمان الذين ذهب عليه وغير ثماني ذكر الله من بالله الله على إله الشاهدين الدعائم شيئين مولاني نبره لكم هذا الشيء ويقولان شهداء لسعادتنا والله شيئا فولدان من نكبرين والله شيئا يميننا رزقهم a haku shi ne mafi cancanta a tsaku shi ne mafi gaskiya ne shahadatu hima daga ainihin wato rantsuwan su yamini hima rantsuwan su wa hada da ya mu kuma mu yi ƙetare iyaka ba an ta kawo na haka mu mu ƙetare gaskiya ba ta yamini a cikin rantsuwan mu inna hakika mu ƙetaren a yayin nan inda kuka ƙetare iyaka to lamina zalimina muna da su masu rage wa kanmu lada. To har yanzu a duk kira da muka bi ko kuma a samu na da shi ne yau aka karanto. To a cikin wannan kira kuma har yanzu akwai masu karantawa maimakon a samu aula yani ko awwalina suna karantawa da linan ladina da haka alaihim wa lakula wa lakula. kula wani kula to amma kuma sharazi ne wannan suna da kira wanda amfani da wannan kira wannan da kira da kuma yana biyu suna da cikin sarkiya amma wannan sharazi ne to wannan da kuma da faro a wannan hali guda biyu shi ne imamu siyuni ya ce so ya nuna korewar shafin alkur'ani ya nuna korewar shi da tarihi ya nuna korewar shi da hadisin annabi muhammad shi kuma zai gaya mana wannan abun gaba daya amma a cikin irin abin da Allah ya zanar da shi na zanin Qur'ani na zanin hadisi na zanin tarihi na zanin bishiru yanzu zai magana a kan wajen fannoni guda hudu ko biyar ko a cikin kalmarsa sai ya ce almana ma'ana wannan aya ne da ma'ana wannan karatu lirin shi da lamurin kalaru mutar ma'ana na mutu yau shi wata mutuwa ya ta ba ta san mata laifi ya shaida ana wajibiyarsa wajibiyarsa wani shi zai sai sai da mutane wa musulmai mutane biyu a yusu ilaihima ko ko a'a ya mutu wani shi ya san mata ya rubuta a rubuce ya ba mutane biyu ko ba ya faɗa da bakinsa don su zama ko shaida ko da ya mutu kuma ana son wani nan da zai mutu haka min alikini daga alin addininsa wato ba taurai ba an gani ko kuma zansu ko da kafin ne in ba ka jaru idan aka rafe su kowa su musulmai ya kafari saboda ana kan wani hanya ne na tafiya wannan muhi da makamantun wannan ra'ayi wannan idan masu gado mutum ya aka kai shi mutum dan uwa su za su gane shi ya su za su ba su labari ai dan uwan ku ya yi wani da kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma da shi ya rubuta amma sun su zama suna shakka ya za a yi shi ne biyu ne da yake fa idan ta wani warasa idan kuma da da biyu ku farko in ma a cikinsu فالدعوى ليس لدعوى أنهما أنا شو هو المتنبي من آئمتي بأخذ شيء ذريع ونعبه أو تفريه قوميك ونعبه إلى شخص هو دول منه زعم جابر أن الميت أجد شمارة أو زاده به لا يوكيك سوى أباهن ويوم أخذ شيء mu ban yi daga rafi ne a wajen tafiya ne aka ja ka mutu shi wannan yi mutu ba kowa sai da zara guda biyu ba musulmai ba to sai rubuta da wuce ya ba su kada da ya ce kun kwallo ko ba masu gado na to masu gado ne mun gado ga ta an zuwa ta ba su kada a cikin kada nan kuma sun ji daga ya yi da'awa a ba wa ne abu kaza ko kuma a rubuce ba ne da ba ne suka faɗa a ba wa ne abu kaza to sai kuma da wani suna kokwanto to su waɗannan da suka zo da daga da mutum bai rantsuwa an gane a idan sabon wani sun mutum ma fadawa annahu ma kana bi adal shay'in aw tafani ila shakkin sama anna al mayyita aw salihi faliya lifa mutum zai bai rantsuwa mun rantsuwa a gaba da gaisuwan mu eh shine wannan ila an yi ba ga an bar wannan a cikin abin da suka zo da shi aka yi kaya a cikin maganar su akwai kwane-kwane magana ya yi yawa sosai ba a rubuce ya rubuce ba amma a cikin maganar su akwai kwane-kwane ku dole za a yi suka ko ba a rubuce ne amma rubutun zai zama kaɗanya wanda ne ma kuwa wanda ba zama mu ne wanda ya rubutun sa wanda na rubutun sa an yi wanda rubutun sa ne sai aka ba da shakka akan haka to kaga za a yi tarbiyyace bayanin duniya idan aka yi tsinkaya aka hango ala amaratin ala imaratin ala amaratin ala imaratin to wani aka ɗauka ke nan malamai idan kuka ɗauki ala imaratin to shi ne wato shugabanci imara shugabanci ya wuce hadisi maza da sallah da sallah mai ce wanda ya tambaye imara karku ba shi da yan imara shugabanci ana magana ne shugabanci kuma shugabanci ya shafi harkan kuɗi sai ke kai kuma da ne da zan yi kwaɗi a cikin tsara annabi ya karku ba shi eh akwai abin da yake ne ka ba shi amma mutum da jama'a ko shi a ba wani sha dan Allah an dauki abun abuwa dan Allah in ba wannan ba ka hukumar da an shi ya karba in Allah ya gaba da shi ko ba amma da ke cikin shi a bani ko ke yayi shi ne maulana rasulullah ko ya kai wata yin kasa imara shi ne da shugabanci idan aka yi wata yin sama amaratu to ma'anarsa alamatu amaratu alamatu alama wato idan wani sun kaya ala amaratu a bisa wata alama alamar kuwa da kazini ma na ƙaryan da su biyu akwai alamar da ke ƙarya فجعل تلك دعواهما جاءت سنة من جنب له أدريه كما نسبة من أوراق wata take da gaskiya ma ta rabu ba da suka yi dawa a kai ya yi ne wannan zai koma wani duniya kuma na ilimi na masu mila burkani kuna ji da duniya yake tsara abubuwan ko sai yake wal hukumu sabitun sai wasu ya gani mansuhun kin sha mu dai da ke kautebi ya zo wannan hukunci tabbatacce ne a ji wani da ainihin wanda ya mutu ya yi wani kuma aka tabbatar a zamanin maulana rasulullahi ba ma abin da ake zuwa gaya mana kuma ya ce mansuhun an shaɗe ba amfani da wannan hukunci shi sa ya yi a cikin shirin nan guda biyu kamar yadda shi muka karanto wanda na haka nan an kawo matsala kuma to yanzu shi ma shaida na mutumin da ba musulmi ba yana halatta irbiyu ya ce وكذا شهادة غير أهل الملة هذا شيء مسلم تبع دين غير منسوعة عن شرعه بعد وجه بعد ba abin wani ba da zai ba da shi da aka ba ba da ba amma na ɗauki maulana shi da rufe mabuntuni a cikin fatawa da kimarwa ya ce kamar musulmi in ya tashi shi ne da aboki na zai arna har na ne abokanan nan ne wajen guri nan ne wajen kwan sai wannan bawan Allah sun mutu da kuma su ga yayi tsara ba mu sai mutu da ce da shi musulmai ne amma tsawon musulmi da zai ruwa da shi da kan shi da suka yi mu'anan nan abokanan sa an wannan bawan Allah yana yi tsara irin namu shi da ya ce in suka ce eh yana yi tsara irin namu na to za a yi shi ga tsawon musulmai wani amma shi gunjin hujja yana kusa da sosai shi na Allah da sauran shi ba da yake yana da tsarin ya ce kalmomin hausa don ta yi na ɗauki kalma yana fari kai ka ji ba shi gobe har yi zuwa ɗaukwatar shi Allah ba ma albarkacin Allah ba ya muku lafiya da wani tsari an yi ce wannan ba a zuwa wata matsala da aka ce za a yi rantsuwa bayan sallar la'asar muna bayanai magani barka da zuwa Allah ya dafa Allah tallafa Allah ya gaba da masu kuɗi kuma na zo na samu ya rima ne ma'ana shugaban mu na lafiyarai Rabi ta mai gari Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya Allah ya gama gaba da. Wa'atu baru salatu da asari yutta gare shi lura da ayyukan tuwa bayan sallar da asar don a kaura rani a bada tsoro a bada tsoro ya zama shi ne rango ya firgita har sai ya bai gaskiya an yi ne wannan wata kinsu da aiki wato tunar da rantuwa sai aiki na cikin wannan aya da islami da mutane biyu ne a rauni wadatati daga mafiya ko sarkin masu gano da wani hususin waƙi a ciki wannan saboda tibantan wajiya ne a zamanin annabi aka yi mutane biyu to da ka ba a hukunci da shi a yanzu ko da mutum ɗaya ne zai ba da shi da sai a karba sai dai in wato zaman to ba da nishi sai mata to mata biyu sai su zo in da su ba da shi da saboda na sun fara jirin wa mura a tsari mata biyar su tsaya a matsayin nan ɗaya amma ba lallai ne wajen mutane su sun ba da shaida ba ya zana ce muku yawancin hukunta hukuntan wannan yau an kike shi to kuke wannan sai mutum kuma zai yi tsariya zai zama da su matsala na cikihu zai kuma su duniyar ilimin hadisi da tarihi zai ce to abin da zai fara yanzu abin da ke rubuce yanzu na a gaba wanda za mu karanta imam buhari ya rawace a hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin imam tirmidhi ya rawaito shi a hadisi na dubu uku da hamsin da tara kuma ya inganta shi an hadisi ibn jarir wa ibn munzir wa nu'as wa tabarani wa abu shayhi wa abu bakr bin mardawayhi wa bayhaqi fi sunanihi kulluhum an ibn abbas kun ga wannan hadisin zamu karanta ya inganta matanan wa isnadan kuma masu bada da tabi asbabun nuzuli hadin a samu shafi na ɗari da saba'in da biyar zuwa na shafi na ɗari da saba'in da shida a ga wannan hadisi me yake cewa ga shi allati nazaran laha wannan da aka saukar a gare ta wa iya ita ce marwa buhari abin da imam buhari ya rawaita mutum min bani sa'amin daga kabila banu sa'amu shine budayl bin abi maryam as-sa'ami wannan bai mana kan kuma ana karanta budayl kuma ana karanta budayl da sayya ni wannan bai rauka ya amfani da shi budayl haka ya fi wata ana cikin kwatanku ma tanimin asjari tare da tanimin jari malamin da sun sani wannan jami'in mutari shi ne wanda ya yi zamani da maulana da kuma da ya ga nan dukiyar ko ko a wannan jami'in mutarin wani ne to a kasar mufassirina wa kuma ma wala ne sun ta zaka wani ne ba jami'in mutarin da ku ku sani ake yawan karanta shi ba ka wa ake yin barjamu da ake yin zan barjamu ka ayyuka da zarani ya yi su da tsara ne guda biyu فمات الثاني في الثاني يموت رسول وسيد بن ابي مريم الثاني سيد رسول او ان النبي لامر ليس فيها مسلم اقل رواه مسلم فيه فلما كلم لئن استجرته مدينه كذاو بتركته زكايتها فقد مسيئك رجاما ونبطن دارو من بلاد النادرة معوضا أبي وداجيا أنظام لدار مشيئة جزوة دوام akwai kuma da girma da muharrata muharrata abin yi wa daidari bai tsarin da zinari farauki a sai yan wasu da ɗaukar da ƙara idan na nisa da zanda ba na da ta ka saukar da wannan aya ba a zama kuma sai wanda ana tsarantar da su kuma kuma ba a tsarantar da su dan da aka zo da kuma da magana ko ce ko ɗauka da shi wallahi ko ɗauka ba da shi da ku da su ko kuma wannan sai mu ga rantsar da zuwa masallaci kuma suna da tsara su biyu. Ko bayan ya rantsar da kuma sun da sarrafa ba sun ma wuce ba sannan ya ka samu alijamu wannan babban daro sai maka ta maka fakala sai wanda aka samu yaron wajen shi ne in sha Allah min tarihin wa aliyu rabbi wallahi mun ga yana wajen tarihin da aliyu aka zama kan min tarihin yaron da aliyu nan ba dawo suka muka فنزل الآية الثانية الآية التي تدعو لشيء مفيرا فقام الرجلان ثم كان يوسف به لأولياء الكهان لرأيهم بكر الله وتوليتنا بذيل كأبي مريم الثاني فعلى راس كرنتي وفي رواية الترمذي رواية الترمذي فقام أمر من الآتي أمر كان آتي كما تقوم أن مسلمين يرى ورجل آخر لو أن النبي كما إيمانه amma daga cikin zuriyar minhum daga cikin su fa ana ba duka ya rayuwa wa kana sun kasance a karaba ilai su ne masana kusanci ga wannan mamacin da ya rasu wa fi waye a wani ruwaya samarila sai ya yi ciwo ba ku sa ilai ma ya mutu wa fi ba mara kuma ya umarci su an yi kallika su isar da wannan kaya zuwa ga magabata kuma ka iya faɗa dangane da lirani an yi kullika su isar ما ترك أبي بني وزوى أهله إيالنسا فلما مات يعود يده أخذ لتسمية وتسلي الجامع والنمو فندار وتقوي ودفع تسليك إلى أهله وبأهلها ما بقي أبن لي سوى وإن أبن لي بدانا يبدانا يتسي منكر تجسا وهو قال في مدرس ما يتوى ذلك الأدنى أن يأتوا ذلك أن يأتوا الشهادة على وجهها أو يخافوا أن تؤدى عباد بعد عبادهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي قوم الفاسدين ذلك الحكم المذكور وإن كان حكم شعب أمره من رد اليمين نزل جودة رزقها على الورثة كما جاء أدناه kusa a gabanku shi ya fi kusa ina an yato a fitowa a zo ai a shugo da da shaidu abu da aukiyawo ko kuma waɗanda aka mutu wasiki su zo min sha'adatin da shaida a na wurin ila a bisa hakikanin yadda abin ya gudana nan ma istiyara Allah a ga wajen ya ai ala hakikatiha ba bisa ne da mutane ke bayyana da ba to istiyara ne shigo da shaida akan yadda hakikanin abu ya gudana allazi ta amaluha wannan da suka dauke ta alaiha kansa min gairi ta'arifin ba tare da shi da ba wala ba su ainihin ɗan kuma gada illa kuwa a kan ne ya tafi al-jahari da su wakafinu da kuma karyansu ba yaftari huna shi ne sai a kunyata su wa yazalimuna kuma a kowace karyan ba na yakan ba za su yi karya ba don haka yan ba wata kulla ku ji tsoron Allah da karfe yanar da barin ayyuki wa da karfe da barin kariya wasu mahu ku ci abin da ake karanta muku ma ku kuma nuna abin da ake umarnin ku ne da shi sama a kakulin ci irin na gaba wannan wanda la ya dai kawai fasikina baya ce da jama'a waɗanda suka fasikai suna ne da su alƙarina wanda suka fita an da'adi daga wani da'a ga Allah ila tafiyil khairi zuwa ga tafarkin alheri amma masu tafi da ya fito da hanci ila tafiyil sharri don alfasikina alƙarina an da'adi ila tafiyil khairi amma ce an da'adi kuma ila tafiyil khairi shi khairi to kun zama akwai abin duba cikin magana wani ne ku ne fasai maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce don mutum da ya san shaida aka zo aka tambaye shi sai ya kore bai faɗi gaskiya ba Allah an tashi kiyama za mu yi zami na wuta ka tashi shi wuta jahannama saboda in ka san gaskiya akan kunya da tambaye ka ka ta tsoro kuma da gaskiya akwai abin da mu muke yi wanda ya saba wa shari'a iyaye mata da mata duka nan shi ne kana da wani wanda ka abin shi kanka ko ma abokin gari ko abokin zaman gari ko wani abu ne mai kama da wannan ka san wanda ya shiga gudun to shi ne ke neman aure so daga can ganin kai kana kuma da wannan mutum sai suka rubuta da kana neman labari yaya wani yau yana neman yaran yaya har kai ko ka san har wannan mutum zai yi bane da a ba wannan ai ba komai mutum ne ne akwai kaza kaza ka koyi gaskiya Allah ya tsine maka albarka kare mu gaskiya kare mu gaskiya wannan mutum da yi a yana ce wani yana komai amma yana da sabo rai akwai saurin doka ya fara doka sai an soma to ka kira musu kada koyi kada koyi saboda abu haƙƙi ne su suna yawa su samu gaskiyar magana ne idan ka koyi mutu daga bayan da suka gane kai ka bari karya to sai ka ɗauke da mutumin banza amma ka ga mutu gaskiya to a wajen Allah ta tsira a wajen mutanen jirgin ta tsira shi ma mutum ne in yankin ka kwan da kuɗi ne daga baya ba ka iya yi mata idan wani na neman wata wata a gidan ya zo da tambaya wata na nan wani a banza sai kuma sun sa abin da wani mutum gida miji da barau ya ce tana lalibe su gida mu gaskiya in ku wani ne ko ba da ba ko da lalibe ba shi ne yarda akan haka gida gida mu gaskiya yana aura ya ai ba ku mai wani da aka ta da damuwa a halin akwai damuwa wato a rike ba a ta koyi ba kuma mai ya ƙara tura lai sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi sharri shaida shi ne wanda mutum ya bayar lokacin da aka karkata ana neman sulhu mutane biyu ne suka bata sai ana musu sulhu a cikin da aka faɗi wani kalma ta ƙarya kai ko ka san haka ga ɗan da yake ka za a yi sulhu na kawo rayuwa sai ka mutum ka tafiya ai wannan na ka ba su ka ba ta ba ta ba sai al'amari ya bashi to annabi ya ce wannan shaida ita ce mafi sharri Allah ya maka azaba ga shi da kawara wa ba lokacin ba a kan gaskiyanka saboda mai saboda an kada kada ana dosa a yi doro ana dosa a biya da wani abu to ya za ka zo ka bata mutum da bai da haka ba saboda ka yan ba mu nan sai a dinga yin lura akwai inda za ka yi magana ka yi gyara akwai inda za ka yi kuma ka yi barna in ka fahimci wannan abin da suna ko barna to sai ka yi shiru ya rabe shi ne ko kullum Allah ya taimake mu Allah ya kara mana wallahu Allah la ya dal qawm al fasiqina wa ajrid jama'a wanda suke fasikai wanda suke tsada daga da'a ga Allah zuwa kafin da bai dace ba yawma yajma'u Allah wa rusula ma ya karantowa ma ya karantowa ba karanto ko da mun nan na jira ba ka ko to sai ba ta so ta mun karanto ta mun an amsa su dama da kan a an amsa duk tambayoyin da aka yi ta amsa wani a can da nan to an ga kamar ita wani Eh, to wanne ya kan yi ne ya kamata mu yi ko makarantu waya
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب wannan haya kuma tana magana tana ba da tsoro mursalai da annabawa da girman su da komai ba akwai wani rana da Allah zai tsaye da su ya tambaye su me kuka gaya wa jama'an ku su jama'an ku kuma me kuka gaya muku Allah ta yi wannan tambaya wannan kuma ba wanda zai fara da shi wannan jariya yana kama lana da sunan lari yana cewa idan kuka je lahira a harba za a tambaye ku ni muhammadu na isar da aika na isar da zakuru me za ku ce annabi wannan gaba sabai da shi za mu shi ka isar za mu shi ka isar magana shi an ga hannayenka ya tsaye kanka yana ce Allah ya shaida kana jin kowa shi na yi abu ma tun ce na isar da zako na isar da shaku manzan Allah ke na farge masa komai to ya kuma sauran waɗanda darajojin ku bai kai na manzan Allah ba to haka dai taka manzanni zuwa musu tambaya to kowane annabi kowane murzani zai hari zai da ina bin sabi amma saboda filin tashi kiyama a wani daban daban daban daban wato ana yi daban daban akwai inda za a kwanci da ake tsoro mutum ya manta da komai komai a ta yayin da ya riba a ta matar da na aure a ta ayyukan da ya zai manta da duk ilimin da ke shi a wannan duniya zai manta to in na kan ya faru to ya wuce wannan matsayin kuma in je wani matsayin sai da ya tuno ko ya'yansa ko matarsa ko wani abu ko wani aikinsa sai ya tuno amma a wannan matsayin sai da Allah manta da shi to shi ne Allah ya so ya gaya mana aka fara tauna sabuwa don ayata shi daɗi su kan kuma gani za a zuwa tambaye su to shi ne ana gano da ana yi cewa ko ya rasu da za ka ambata ya daga da ubangiji domin kana nan a gaban ka aka yi yau ma ya wata yini da allahu allah ya jama'ur rusula zai kada manzanni kakaf وقيل شورنا ويوم القيامة إذا قرآن تاج من القيامة لا رام تاجا فيقول ومن يريدنا عشر ملائكون لهم عملين سموتنا ومن ذلك توبيعان ينقوني يقول سوا لقومهم لجماعهم ليش ماذا وجدتم me kuka amsa da an gabatar da suna kuku wa'azi me kuka amsa ai ainihin lafi wujudsu wani abu ne wanda kuka amsa da yi da shi in ka da autuhun yayin da suka kiraye su da autuhun yayin da suka kiraye ku ina tauhidi zuwa ga ɗaya ta Allah me kuka faɗa Allah zai sa mala'iku su tambaye mutane me kuka faɗa saboda kimaucewa saboda kimaucewa saboda hankali ya tashi an tsorata kun ce قالوا لا علم لنا شكرا متأكدني وقد قومي وقد قومي قول ولو معلم سليم معلم لكم نقول نقول قول سنة ورم قول سنة مريدا حتى أمني وقبل المسلم ماذا لكن لا علم لنا فهم إذن لهم فهم لا علم sun yi da ramu sun wata ran sun gaba suna zalla suna azumi suna komai kamar yadda muke na na da shi wannan da zaɓi mu yi haushi mu yi tsammani ba shi sa aka yi na alim na bi ɗalibi ya ce ya rabu da layi idan muka je lahira ilimin da muke da basira da ilimi da fahimta da nutsuwa haka Allah zai bar ma lahira ya ce haka Allah zai bar da fahimta da nutsuwanka da ilimanka sai dariya magana ta yi ba ya ce Allah kai mala'ika wani mala'ika ya zo gaba na zai mun gaba ya ji ilimomi ya zo zai mun gaba in dai ilimin na Allah zai bari da shi to zai sa ta abuwa mun abun yi mana ne dukkan abin da ake faɗi na kawo na kiyama abu kaza abu kaza abu kaza shiga na tsoro na dalila wallahi al'azim akwai wanda ba ta gani ba a ta gani kan Allah kan da ce da da abin ma ta shiga aljanna da kuma da manga an ba mu labari ba a duniya za a yi kaza mun yi lahira za a sa wani tsirani za a yi wani kuce a mizani za a yi wani ya haɗe na na karbuci wani ya zana ta ba ta waɗannan ba. Sun muda kuma ƙari bayani malamai Allah yana son talaka yana son talaka ai talaka sai ya shiga aljanna ya zauna shekara arba'in irin lissafin Allah ba irin lissafin duniya ba shekara arba'in ne an kuma yana son wahala sai Allah ce kai talaka domin wani ya rufe yin garin wannan alaƙi wa kenan shi ana duwa ne sai to kaga soyayya da na kan maka shi ya sa ban baka dukiya dan kada shi ya zama da wannan rana domin da ke son wahala domin da ruwa ke zuwa maza domin da ke jima ana bincike su ɗaya bayan ɗaya yana da gidaje yana da motoci yana zo da motoka a kowace rugana tana da jiba guda biyar shekara ruwa ne za ka mana bayani ya kai kan zaɓi kuɗi kan yi wannan jiba wani ina ba shi kwamina ne ya yi ojoro haka haka haka haka suka haɗa baki da manyan ba a yi da can ba aka biya shi kuɗi Allah zai ce wannan na haramu kan daga nan an kama ta je kan buga da ne kan jiha na uku kan jiha na hudu an na kan motocin sa yana da gina shi a ina ne a ina ne a ina ne shi gina wata nawa a fili sun gina ne a shirin talatin da ta kyau da gina da mutum gina ya hannun da suka samu gudu da gina. Wanda, gidan da jama'a wallahi wallahi Allah yana son kar ku damu da halin da kuke ciki wani tsari da shi a'a akwai abin da Allah ya kashe da muna alheri shirya kuɗi wahala zai sha wahala wallahi wallahi wahala sai an shiga an zanna an zanna zauna an huta an yi duk abin da ne ya kuɗi na kai na shan wahala da ƙyar da nufin goshi in Allah ya ga dama ya tsallabe ya zo yana da aiki amma kai tuni ka da ka manta ma ka wanda abin da zanna saboda ka duk abin da Allah mana mai kyau ne wa kullu shay'in lahu jami'in duk abin da Allah ya kawo ba wani abin da ke mummuna saboda haka abinci na kwanci su kansu manzanni sun ce na ilimin malaka ba mu da ilimi to da yau ba zo misali da musamman innaka hakika kai ubangiji an ta kai ne allahu mai yawan sani alguyuku na kai ne daban daban daban daban alguyuka shi jirgi ne kuma ga halitta na lalacin ibrahim jirgi ya shiga ma gaba abin da ya kura an yi ibadi daga bani wanda aka hannu ya tafi daga barin su su sani ba in mu sanin wannan abin ne ya fi da aure da aure da aure saboda sanin tsoro tsoro ranar tashin kiyama yau an kiyama ranar tashin kiyama wannan rikin da firgita da razana an razana sun waɗannan ya sanuna sai su yi shida na ummamin a duka al'ummatan su su an mutu da su magana ba mu da rafi ba sannan su yi shida na ummamin a duka al'ummatan su da ma yi kuma a lokacin da al'ummatan sun shiru da maganin mutum zo ne ko ce shin na yi magana to za su zauna a kan na yi magana an gaba ne ya zo ne kwanton wannan rana yana da tsanani kuma karin bayani na wani malami ya yi maganin ilimi mai kyau dangane da wannan matsala ta gari yake cewa ya yi ya yi da wani shi mai kyau yana cewa gari wasu na cewa annan mamman bai san gari ba sai su wannan kuskure ne ba annan mamman ya san gari da wasu ka san shi ko wani shuwa wai a lokacin da bai sani ba gari ne to amma yanzu ne ya sani ba gari ba ne da abubuwan jiran sun yi shi na da mutum da kyau a daga wata mana mu maka da mu ma jijina wato a lokacin da an zai da mutum ba gani lokacin da mutum ba gani ba ne to ya za a yi wa Allah kirari alimul gaibi masanin gaibi shi ma Allah ba abin da ya zai ba ko abin a ba shi ba gani shi ma Allah kan shi ba gani ba ومن تحكيم من ولا ولا الأول اللي ذكر يجد ولا ما لنا نتوجد ولا مال ما هو ما ولا توجد كما جد الصلاة لا جمع بكاو أي ما جد الله على كائن سنقوم عشير الوجود يسمح غيري نسجيه abu ne danganawa wato abin da kai baka gani ba ka sani ba sai ba da misali da kansa yace kamar malamin nuka ne da yake zaune na ce malamin nuka wani a bayanka bai sani ba to a wajen malamin nuka zai ne amma a wajen yin mutum na bayan ka wannan ba zai ba yace wato an ta dangane wani abu ne ke zuwa cikin gaibi amma in ba aka ba manzon Allah ai Allah ya da shi dukkan gani ko na ka an ko kwanto saboda ga wannan da wani yin ne to shi na ga da shi ga wa almajirai irin waɗannan abubuwa Allah ba ma dauka magabata Allah ka samu da kai an da yau an da mun ko kani ko ne sai zuwa gobe to sai sai zuwa gobe ko ko ko tanga yan ma mun nayi a cikin mutum ko da wata Allah ya kira shi Allah ya san Allah ya fada masa Allah ya wara wa Allah ya fara wa Amin ya roƙon ku da Allah maza da mata a yi ta mana addu'a na tirawo kun ko Allah mun zai karanta malaikun annabi ne zai karanta la ilaha illallah ne zai karanta bismillahir rahmanir rahim ne zai karanta zai mana farkon qur'ani ne gaba daya a zai karanta mana suratul yasin ne ko kuma kowace sura da cikin surorin qur'ani وذكر أيام الليل الخيرات وذكر أيامنا الهدى وذكر أيامنا يمينا وذكر أيامنا الديوان duk abin da ya gabata a karanta da niyan ladan Allah kai shi ga ruhin shariku sannan kuma adadin abin da aka samu muna rubuta ba mu adadin saboda haka Allah ya shirka Allah ya wata masa Allah ya wata masa Allah ya shirka kurakuransa Allah ya shirka duniyarsa Allah ya shirka salamu Allah ya ba mu albarka amin ko ina cikin duniya Allah ya sanya muku albarka amin ya ba ku duniya muna ba mu hankuri muna son mu ta'azira saboda wannan babbar rashin da muka yi na irin waɗannan bayan Allah wanda sun dade samun tsaro a ruwaru suna ɗaya mutane don aikin Allah ya fata muku da kai Allah ya fata rama Allah ya zama cikin hannun rayuwa idan aka sha ruwa lafiya kwana daya biyu ran na uku za mu tafi da abiya wanda yake so ya tafi na iya ba da sunansa amma sai dai na ce mu ba mu bukatan a wala da baki gurin ga suna na zan da ya na son action muna son mu ga kuɗi eh action kuɗi laula da da boy saboda muna son mu ga kuɗi eh kuma mun ce a tariya da mata ne suna son da wuya in ne kuma da nan kuma ku yi tsini to wannan babu laifi na iya wa tafiya wannan ta'aziyya domin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi ganin ta'aziyya mutumin da Allah ya gafarta mishi kai ma an gafarta maka saboda ga ba ne wasa da wannan dama ba Allah ya ganka Allah ya gafarta Assalamu alaikum wa alaikum assalam Karama sallah ne yanzu na samu mutane biyu suna sallah sai na ji su sallah jami'i. Da bayan ida da sallah a sai sallah a zan suke yi ko ne yana bi su la'asar. Ya sallah ne.
Imam al-Ghazali a cikin dawul gulum kini ya ce sallah na inganta Imam al-Ghazali a ibahu sadatul muttaqina ya ce sallah na inganta Imam al-Sarkashi a cikin asrarul salati sunan littafi ne ya ce sallah na inganta
Allah ya shi. Na wani mutum da zai ba masu haƙƙinsa.
kaya ya kuskure ya aikata haramu abincin ba ka bata abinci ba ka bata abinci ba ka aikata haramu kuma ba ka kwanciya da ita ka aikata haramu dole ne ka kwanta da ita ka bata abinci ka bata abinci ba aka canji da aka rafin ka kwanta da ita sau daya
Na hukuncin amma wanda ya so ne da yawa ka nasa da yawa na hukuncin matarsu ranar cikin amarya sai da amma ranar cikin wanda ba ya zai da yin
yadda wannan a tsarin mutunci ba kyau haramu ne da ana da annabi mazaje a rinka lura duk matan ka ne kai ka kawo su idan ta bata maka rai raka bi shakar da ya mata kin mun abu kaza da kaza da kaza ba ki dadi ba da ya mata amma kai da ranar girkin amarya ana waja-waja ana fara'a ana komi ana jira amma ranar girkin uwar gida wannan babu wannan akwai tarihi jama'a dan Allah ba ya zalim shi ba ya mu guje haka dole ne dai a wata wata wa'azi shi ne abin da ya kamata na'am na'am
haƙuri wani na masu kowa ta da ita kamar yadda manzan Allah ya yi da sani da na Aisha da kan suna kwantar da tsari yake al'ada ne sun ta kuke saboda ta kuke ta ɗaura wani zani daga nan shi ta zuwa cinyoyinta amma ta dawo suka yi ta wasa da maman bai ta kamawa wannan babu zai yi mutunci ya wata. Ana muna makaranta ne. wato da rana ba a kwanta da mata da rana a cikin wata ramada don Allah mazaje a mai da hankali shi nasa amma inda da dare ne ana kwanciya da su saboda ka iya ka mijin ka fitar da ita wani ina ba abin da ya mata da haka take walar da shi fitar da ita dai amma in ne mai kwanciya ta yarda su kwanta kuma lada a wannan wata ana da dalilin kashi saboda ka siya hankali cikin wanda a tsakanin wannan shi na abin da ya fi amma ana kwanciya da masu da dare da rana ne ba a kwanciya. Kwarai da gaske ko yin wani nafila da gaske ko da raka a ne zai iya yi sai ba zai sake maimaita wannan wakilin ba saboda hadisin manzon Allah la wuce rami ne da ya tawaye da shi babu wuce zuwa da ya وأن لا يجاب ذلك أكثر مولانا رسول الله وعلى بيانه مال مال محمد الثالث كان أظن المادرين لا لا